أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa a nan masjidi sabilu hudagawa katare da maganan na ranar lahadi tsakankanin magarba da lesha inda muke gabatar da littafin al'adab mufrad na imam abi abdullahi muhammad bin ismail al-buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafin yana ɗaya daga cikin manyan littattafai waɗanda suke karantar da halaye na kirki ga musulmi kuma yana ɗaya daga cikin manyan littattafai wanda aka yi karanta su a duniyar musulmi domin koyar halaye na manzan Allah da halaye na kirki a wancan satin muna mun kare babe na 111 inda yake cewa inda kullu ma'arufin sadaqatun dukkan in aka ce ma'aruf ko kuma muna cikin shi ne mako? babi na sha biyar yawa babi na ɗari da sha biyar jiza kuma lahir muna babi na ɗari da goma sha biyar inda yake cewa inna kullu ma'arufin sadakatun in aka ce ma'aruf dukkan abin alheri sawa'un wannan abin alherin ƙaunar ne ko fi'ilan ne faɗan baki ne ko aikatawa ne kenan dukkan alheri in mutum yi sadaka ne game bayani da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka walakanta alheri duk yanda yake ko da ka gamu da dan uwanka ne da sakakken huska ka sakawa mutum huska magana tafsassa ka wa mutum wannan shi ma ma'aruf ne kenan mai bayanin da dukkan dai aikin alheri kai ba karami kuma kakkare na aiki alheri dukkan aiki alheri sadaka ne a cikin wannan baban zan mu karanta hadisi na 227 zama tashi a hadisi babe na 115 hadisi na 227 sai ce idan yana karanta kula muna faɗi a rikwari ana bai inda yake karanta wanda ba su da littafi kuma su zama kusan masu littafi su gani tare da shi tafi to muje hadisi na 200 haddasa abu أبو نعمان قال قال حدثنا أبو نعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي أيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود الديلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نسلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تصبيحة وتحميدة صدقة وبضع أحد أحدكم صدقة إلى في شهواته صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر
to wannan ruwaya da za mu karanta ruwaya ce baitin ta zo a nan adabin mufrat kuma muslim ya hudota ta zo a cikin sayi muslim da sauran gurare ruwaya ce kenan sahihiya ya ce hadasa na abu nu'man kala hadasa ne mahadiyu bin maimunin an wasilin maula abi uyainata an yahaya bin ukailin an yahaya binu ya amara sai ce an abi aswadi abi aswadi dili shi wani abi aswadi dili sunan shi ana cewa wani guri sai zo akan abi aswadi dili wani guri wani guri kuma yazo akan abu aswadi duwali abu aswadi duwali abu aswadi duwali kadan daga cikin tarihin shi shi dai sunan shi na jahiliya zalimu bin amr bin sufyan kusan jahiliya ai kowane suna suna sawa to a can jahiliya sunan shi zalimu bin amr bin sufyan to kaga zalimu ai ba suna ne ba to dan wannan sunan nashi sai ya bace sai ake yawan mai da alkunya tashi abi aswadi dili ko abi aswadi duwali duwali abi aswadi duwali shi an aike shi kafin hijira ga malaman tarihi sun ce aike shi kafin hijira da shekara goma sha shida amma dai bai ga annabi ba ai a da wanda ake aihuwa zamanin annabi kamar ta inda aka aihe su zamanin annabi ne amma dai ba su yi ba ba su ga annabi ba ko kuma ba su shiga musulunci ba da wanda sai kaga ba a kidaya su cikin sahabbai kamar aihe su zamanin manzan Allah aka aihe su amma dai suna can wani gari nesa inda yaki bai kai garin ba ko annabi bai je garin ba ko kuma su ba su zo ba madina kenan an aihe su ne zamanin manzan Allah yana raye to amma dai ba kida cikin sahabbai ba su ga annabi ba ko kuma ba su bi imani kenan shi abi asudu duwali yana ɗaya daga cikin wannan ana sanya shi daga cikin manya-manyan tabi'ai ya kasance na kalkashin aliyu bin abi dalib kalkashin aliyu bin abi dalib yake malaman tarihi suna nunawa hassan da husaini jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama yarda allah tabbata a gare su a guri suka yi karatu gaba ɗaya na ilimin laruci da ilimin alkur'ani kenan shi wannan malami shi ya koyar ga jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama ma karatun qur'ani da sauran fanninnika da ilimi wane abbasu wadil duwani kadan daga tarihin shi shi ya fara daga wasali na alqur'ani kuma shine awwalu man kataba ko awwalu man wada ilmin nahw farko wanda ya ka ilmin ya rubuta ko ya ilmin nahw shi abbasu duwani kenan kurke tarihi kada kenan shine farkon wanda ya fara daga wasali a cikin alkurari ai mi tarihi a karatunmu na moda wancan sati ina ko sati bi da wuce ai qur'ani muka ce zan kuma baya dan mu gani qur'ani da muke karanta shi yanzu kamar littafi guda ga dan mu bude daga bakara hannas mu karanta shi haka zamanin manzon Allah haka da kai shi haka babu shi zamanin manzon Allah amma dai abin da yake cikin ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar ba duniya sai da ƙur'ani ya sauko daga farkon shi har ƙarshe daga bakara hannasi da ya azar ƙur'ani ya sauka zamanin manzon Allah a matsayin shekara 23 yana sauka ƙur'ani ya sauka gaba ɗaya shi ya ne ake ƙur'ani sauka da warko ƙur'ani da alzamanin manzon Allah ƙur'ani yana wani guri wanda ake cewa baitul izza baitul izza ne sama'ud duniya mu rike ta ne sama-sama ne zai shi baitul izakuna ana ce mai sama'u duniya to daga nan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan jibril yake kawo ayat daga nan baitul izza ya kawo ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani yana nan o complete yanda muke karanta shi yanzu daga bakara hannas amma dai yana sama ta farko baitul izza to daga nan kuma sai ake kashi da kadan kadan kamar su littattafai da suka wuce sa'ad taura da injila da zabura su an aka su gurin annabawansu jimlatan wahida kama a taura ko injila da annabi isar za kama injila gaba ɗayan ta injilai abinda yake cikin da mala'ika ya kawa annabi isa saɓanin alkurani shi alkurani lamiyar zu jimlatan wahida bai sauko ba gaba ɗayan shi a kashi gaba ɗaya gurin manzan Allah ya yi sauko mufurikan kaɗan-kaɗan aya-aya sura-sura kaɗan-kaɗan ala hasabil limudatil ahadin risala a shekara 23 nan sai sauko yaya kaɗan-kaɗan-kaɗan ya yake sauko a kaɗan-kaɗan yin sai ce ala hasabil waƙa'iki wal hawadisi wal shawahidi wal munasabati kamar yana saukowa kamar wani aksiyon in zai kamar tiyatar da haka sai aya abin sai aya abin sai ta zo kuma da ja dama aya abin akwai ta mun gane aya giya tana nan ko sai wani sha giya sai sai aya ta zo kuma dama an kai sata a yanke hannunka aya tana ina tana ta sai Allah karanta sai wani sai kuma ko kuma wani da wani sai simi rikici ko na abuwa kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka wa tashtaki to ai bata zo ba sai da sa'alaba da haula suka yi abin mata da miji sai abin sai aya ta zo ko kuma wani sahabi ya zo tambaya annabi ko wata mace tambaya annabi yas'alunaka anil hamli yas'alunaka anil mahili yas'alunaka anil anfali yas'alunaka kaza sun yi anil ahilla da sauransu sun wa annabi tambaye sai aye amma duk da ja aye tana ina tana da dama ko an ji an yaki za a ba da labarin yaki walakan nasarakumullahu bi badari wa yawmal hunayn wa kaza wa kaza sai aye sai ta zo kenan da haka haka alkur'ani a matsayin shekara 23 ya sauko gurwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya sauko kin ya akai in yana saukawai shi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce laqad ittahaza annabi sallallahu alaihi wasallama kutabul wahyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya doki manyan sahabbai wanda kamar secretary ne su suke rubutawa manzo Allah wahayi da qur'ani ya sauko sai annabi ya gaya musu sai su rubuta daga cikinsu da kwai zaidu bin sabit ubayi bin ka'abi ali bin abi dalibi da sauransu su wannan kamar su ne sekretar na annabi daga aya ta sauko sai annabi ya ce musu ga aya ta sauko sai su rubuta ta in sauran wata sura ce ma sai ya ce musu wannan aya ta sauko sauran suratul baqara ne ko suran suratul anfal ne ku sa ta gurin da kamar bakara misali ba duka ba ta sauko a lokaci guda kenan innan ta tsaya in wata sauran na ta yazo sai annabi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam wannan aye cikon sura kaza ce kusa ta guda to wannan duk kutabul wahyi duk suna rubuta da wanda ma ba kutabul wahyi ba suna rubutawa ko mafi yawan sahabbai sun yi sun yi sun haddace shi aka duk abin da ya sauko ya karhin imani ne sun sha da shaka mun gane a shekara 23 na risala sai ƙura'ani ya sauko dukkan shi kuma al'amari yana haka kamar yadda muka faɗi ya ne muka faɗi na warko ya sauko etap par etap kaɗan-kaɗan kuma abu sahabai suna rubutawa to yare suka yi rubutun rubutun da suka yi ma inda haza laisa inda zaka ma inda zaidu laisa inda ubay bin ka'ab example yanzu ga munan ne zan rubuta abu kenan abin da kai ka rubuta ba shi wance ya rubuta ba amma da a samu text din wanda kai ka rubuta ta ni na rubuta ta kenan kowa ya rubuta wani bangare kenan babu shi amma da eshancen guda haka kamar yadda muke kan tashi yanzu sai dai ami a kansu sun haddace amma da ka gan shi a rubuce ga yana exemplar guda ƙur'ani guda babu shi mun gane wato fi rasul sallallahu alaihi wasallama wal amru kazalika sai Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya rasu al'amarin yana haka yana yaya ƙur'ani ya sauko gaba ɗayan shi a matsayin shekara 20 da yaya ya sauko da sahabbai wanda suke rubuta wahayi duk sun yi kenan an rubuce shi gaba ɗayan a rubuce amma dai ba a guri guda ba abinda kai ka rubuta ba mun gane wannan kenan shi ne premier etap na gama kurani mun gane da harko ko ai shi ne cewa bilhaki azan nahu ba bilhaki nazala wa qur'anan farraka nahu shi qur'ani ai rarraba shi aka yi sauko shi kadan kadan kenan annabi sai bar duniya ya rasu qur'ani ya sauko gaba ɗayan shi an rubuta shi amma dai laisa majamu'un fi makanin to mun gane wannan an kare wannan to wane ne halifa annabi a bar duniya abubakar siddiq sai ya hau shi ne farkon halifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da abubakar siddiq ya hau halifa a karatun mu da mai bayani ya samu mushkila guda nawa mushkila guda nawa da mushkila ta farko wa'an suka yi ridda suka ce kwata-kwata mun bar musulunci kishi na biyu suka yi kira su annabawa ne kishi na uku suka hana zakka kenan mushkila ta gida wa'an suka ce kai da musulunci da musabin musulunta ne suka ce musulunci da annabi muke annabi ya bar duniya mun fita ba annabi no musulunci to wa'an suka ce kuma ai zakka huzmin amwalihim sadaqatan kai ne ake ba annabi babu kai wa zan ba mu wasa ba da zakka amma dai me ya sallame sauran musulunci na uku kuma su musulmai ta kaza suka ce su ma annabawa ne kenan da abubakar ya hawa wannan mushkilar guda uku ita ce gwamnatin abubakar ta same ta shi ne ayyuka yi inda abubakar ya ciccire ki ta fa wallahi law mana uni iqalan la jahatu ko da sun hana ni igiya da suke bada ta zakka ba su bada ta sai na yi sai na yake su to kenan aka yi shekara ɗaya abubakar yake za yake ya kai wannan gurbi guda nawa guda uku da kumandan nagi Khalid bin Walid da Ikrima dan Abi Shahab aka samu a shekara guda suka kashe wannan wutai to a cikin yakukan da suka yi sai aka samu wani yaki aka yi wanda ake ce mai gazawatul yamama gazawatul inda aka kashe wannan shi wani a ka kashe kwazo aka kashe wannan shi wanda ya kira annabta musailama ta kaza to a gazawatul yamama kinna sai aka kashe sahabban manzan Allah da yawa su kuma daga cikin sahabban manzan Allah da aka kashe da yawa mafi yawansu wanda suka haddace Qur'ani ne gaddawan hafizan ne mahira ne aka kashe a gazwatul yamama to da aka komo gida daga gazwatul yamama sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ga wannan abu da ya ga wannan abin sai iske Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya ce mai kamar da ko dogon hadisi a Buhari inda yake cewa innal qatala qad istahara باليمامة بقراء القرآن وإني أحشى أن يستمر ذلك في مواد كثيرة وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن yace an yi yaƙi mai tsanani a yamama an kashe hafizan ƙur'ani da yawa wannan umar nake gawa abubakar yace ina ga halifa shugaba ka yi umarni a gama alkur'ani guri daya a rubuta shi kama a gaggama shi da mai nan a gama shi guri daya saboda ka hafizan su kare ban mu da reference inda zamu rika komawa da farko abubakar bai yarda ba ya ce kai fa afa alshe allam ya fa'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya abinda annabi bai yi bani zai da kadan kadan dai umar yana gaya mai yana gaya mai sai abubakar ya gane wannan abin alheri ne wanda aishi tun da ka hafizan su kare da suka yi ittifaki da umar da abubakar sai a cikin babban sekretar in na annabi wanda suke rubuta wahayin da kwai zaidu bin sabiti sai suka ce a kira zai dubi da sabita ya jagoranci mai rubutawa tun da shi da ke ginda annabi shi ne babban mai rubuta zamanin annabi suka ka zai dubi da sabita suka gaya mai da warko shi ma zai da kiyaye inda yake cewa fa wallahu law naqal law kalafuni bin naqal jabal min aljibal la kana asqalu mimma amatani min jabal qur'an wanda a dora bane katal lusi da yazo in yi wannan abu ya zan yi abin da annabi ba kamar za su ran abin bai kamata ba shi ma a hankali zai je gane wannan abin alheri sai aka sa rana aka sa rana wannan wane hafizan wannan ake zama zama sai su wannan hafizan su zai libin sabi da manyan sahabai su ubai bin ka'abi da sauran sai su zo su zamna yan gari kuma ga kunan gaba ɗaya kamar wannan zaman da muka yi haka sai a fara karatu tun daga bakara in an karanta an karanta misali an karanta wani sumuni guda ko nisfi ko bi sai a ce haka ne haka ne wa rubuta nan mu daga hannu a kawo sai a kofa sai a aiki sai aka sa sharaɗin gamawai har da da rubutu kenan duk inda za a rubuta sai an karanta dama ai qur'ani yanda ka haddace fatiha haka suka haddace shi sai su karanta ba tun daga bakara a tsaya a tsaya a tsaya sai a ce wa haddace nan haka ta sauko haka ta sauko wa rubuta nan gani gani sai a diba haka ne sai a rubuta a shi aka ɗauki kwanakai sai suka rubuce ƙur'ani gaba ɗaya abu sani ba faferan ba ordinatar abu sani aka rubuta shi a fata da sauransu da wani kashi da wani saura kenan wannan guda iso ɗoka lautu guda ne ko eh yanzu ka sa shi aljihu shi ne a salula kenan wancan wanda suka rubuta lautu guda ne to wannan shine zamanin abubakar shine farkon ake ce mai shamkul qur'an farkon da aka rubuta me yasa aka rubuta saboda likalisau bi kasar lufazul qur'an fi gazawatil yamam to shine na farko mun ga zamanin a a mun ga zamanin mun ga zamanin to a zamanin abubakar an rubuta guda to abubakar yake lafashi shekara biyu ya bar duniya da ya rasu wanda ya halifa ga bayan shi shine Umar dan Haddab radiyallahu anhu Umar dan Haddab ya shekara nawa to da Umar bin Haddab ya sha wani abu shi ma ya bar duniya bayan Umar bin Haddab wane ne halifa Usman dan Affan duk wannan ɗayan nan da aka rubuta yana gidan halifa Abubakar da Abubakar ya rasu ya koma gidan halifa umar da umar ya rasu wani ne halifa usman sai hafsa umar mu'minin ta amshe shi na gidan annabi gidan hafsa shi wannan daya kun wani eh wani ne halifa amma da wasu har da ci aka ba da teras ce inda za a leka araba gardama to waye halifa yanzu to da kusa mun usman bin affan kuma sai mushkila ta zo ta biyu ita kuma ana ce mata mushkilatul ihtilaf an-nas fil qira'at lokacin an yi bubude musulunci ya zo afirka ya zo ina ne ya zo ina ne in za su akoya mu qur'ani shafawiyya ne da baki ne za a koya mu babu me reference da za a leka kenan sai mutane suke sassabawa gurin karatun sai karanta ya ce haka ne kai maka ce haka ne ba inda zan mulika yanzu ga dabe suka yi rikici gurka da kurani ina za leka sai a leka kurani sai a gani ko to su kuma sai suke sassafawa ba inda za a yi tun da mutane sun shiga musulunci ya zo afirka ya zo inani ya watsu zamanin usman bin affan sai ku zai fatul yamani kana yugazi armeniya wa azerbaijan yana wannan yakin a ku zai fatul yamani sai ya ga wannan abin da ya ga wannan abin sai ya koma gurin halifa usman bin affan sai ya gaya mai ya ce mutane suna sassafawa a karatun alkur'ani ya ci amso kur'anin nan a rubuta shi a aika shi duk wata saltin ko wani babban gari da ya kasance shi ne rufe da su za kuma sai wade ne halifa sai ya aika gidanwa an ni iti ne bi hazal musahab ki ba mu wannan musafin da aka rubuta zamanin abubakar sai a kashi aka tattara wannan tsoron sahabban hafizan waɗanda suke da rai aka ce ku yi irin shi kofi ko ba shi ga wata ruwa suka yi takwas ga wata ruwa suka yi goma sai aka ɗauki wannan ɗaiɗayar sai aka yi iran aka yi kusura aka yi ina da kamar yanzu a ce a afirka aka yi niger nigeria ka za ka za aka rarraba shi kenan gidan gwamna da kwai ɗaya kun kuyi rikici za ba duma ana nan usman ya bar halifa al'amar yana haka sai yawa yawa halifa ali bin abi dalib da ali bin abi dalib yawa halifa mushkila ita wannan hallo sai ta karu wacce ce tunda duk wanda aka rubuta tun harko da na biyu ba iya ba wasali ba ka'ida na grammar dan in yazo kisra fataha fi'ili fa'ili marfu babu shi ai su laraba ne suna iya karanta kai yanzu nan ba da iya ba da wasali duk da wani kana bata to an rubuta shi ne alhamdulillah kawai babu shadda ba damma ba fataha ba dubu babu komai haka ake shi tun da laraba ne suna karanta haka ake shi to kenan sai zamanin aliyu bin abi dalibi kwana aka ma wannan nukuta da irabi wannan dan da yake gani da fataha da isra shi wannan malamin shi jagoranci abin shi da zabo zanta abu aswadin duwani shi ya ka ilimin nahawu kuma shi ya kawo ya jagoranci dago shi ne farkon wanda ya daga wa qur'ani iya da wata da shawarar wa ali bin abi talib to ga daga nan duniya ta je in aka mutane in aka je aka je aka je aka je ana kofa ana kofawa har ya zama to yanzu ne ne cikin salula haku shiga ban daki da shi ji wani a gidan ka yi ka samu qur'ani nawa goma amma da aiki da shi kaɗe no aiki da shi ko eh to yanzu ke da duniya haka da shi to sai mu komo dai wannan wane ne yana gane shi ne awwalu man kataba bil ilmin nahw wa awwalu man fa'ala nuqta al i'rabi lil qur'an al karim wane ne sunan shi abu aswad muka ce a jahiliya ya sunan shi zalim bin amr bin sufyan daga nan kuma duk ilmin nahw da yazo duk daga hanyar shi ne ilimin nahw da ake rubuta yanzu har zuwa sibawai shine dai shugaban masu hako to duk daga abu aso da duwali da abin yanzu tun da abu aso da duwali da kwaya albajirin shi wannan an su an basa talfi ya doka daga gurin shi bayan shi shi kuma ya koya mai maimunul akaran maimunul akaran ya koya abdullahi bin ishaq naga abdullahi bin ishaq ya koya isa bin umar daga nan isa bin umar kuma khalil bin ahmad al-farahidi awwal man wada ilmul arud ya doka a gurin shi to kwana sibawai kwana haka haka haka aka je haka wa qur'anin duk daga baya ne wannan faɗo ko tarihin har zamanin hajjaji bin yusuf sagafi wani ayi kamar wani aya a mata alama wani mai duk daga baya ne aka yi amma dai wanda yadda karatu yake tun zamanin haka yake bai sauya ba duk da ina na hannu na zanna zikira wa ina da hu komi bai sauya ba karatu haka ne amma dai etab far etab wai da muke kan dashi yanzu aka sauƙaƙe mu komi ya biyo wannan etab ɗin ne a cikin takaicen takaicewa kenan wayi wannan wasali muka ce da ɗiya to shi ne wannan ruwaya abi asuri duwale ce an abi zarri daga abi zarri ya suna abi zarri jundabu binu junada kala ya ce ita wannan ruwaya da zama karanta komiti ne aka yi na talakawa komiti ne talaka suka yi komiti da talaka suka yi komiti sai suka ce mu je mu kai kara gurin annabi samun mu solution suka ce suka ce talaka suka sa jagora kamar yanzu a yi komiti a karfaka za a sa shi gaba a ce a je a kamun solution ya za a fito na sai talaka da suka yi komiti suka je buran annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ai masu kudi sun kwashe ladan gari gaba daya masu kudi sun kwashe ladan gari gaba daya me yasa su suke sallah suna muna yanda muke sallah suna sallah yanda muke azumi suna azumi kuma suna sadaka da sauran dukiyarsu mu kuma mun ci abinci ba mu da sauran dukiya ai mai kudin ya ci abinci ya biya bukatun shi ai aljihun shi da saura ko sai yi mai kai kuma ka sai masara da shinkafa da miya wata da miya ma zai ba wahala a kan kala ko ina sura ina na sadaka to shi ne aka yi komiti aka yi aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ga solution sai aka zanawa su kuma talakawa yadda su mu rika yin subhanallahi walhamdulillahi da sauransu da kaza da kaza da dukai sadaka ne shi ba kai a ƙarshe dai ga wutarwa aka ce sai da masu kudin suka ji kuma aka ce ku yi su ma sai da aka samun mutum aka samun mutum wanda bai da girman kai ya yi wani talakan ma ibada in doke kwalbace a hanyar ana ta yi ga abu ko kaya zai tsashi ba yi ya kwana yana sallah yana ta sabi kai talakan kana mace aka na samun wani to ga wutarwa aka ce wai sai masu kudin matalaka suka sake komawa gurin guruwa guda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki sabon solution ne wannan bai ba a ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu haka ne Allah ya so ya fita da fa'adukum ala fa'adi haka Allah ya so da ya fifita shashan ku a bisa shashi da duniya ba a zama wa daya kamar wanda ya tsaya tsina haka suke haka ne wani mai kudi wani talaka wani kaza wani kaza wani sarki wani kaza haka zai aljanna ne in aje za a tsaya daidai to shine wannan ruwaye yace daga abizar riqala kila ya rasulillah aka ce ya manzan Allah su suka ce ya rasulillah su talaka ko muka yi komiti muka yi suka je suka ce ya rasulillah ya ya manzan Allah zahabal ahlud dusur bil ujur masu wadata ahlud dusur masu wadata sun tahi da lada gaba daya ujur lada kenan zahabal ahlud dusur bi ujuri masu wadata sun kwashe lada gaba daya yusalluna kama nusalli suna salla kamar mu ma yadda muke salla wa yasumuna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim kuma suna sadaka da soran dukiyarsu fudul ma bakiya kana fudul amwalihim soran dukiyarsu in sun ci sun sha sun yi bukata ba da sora ba sai su sadaka kai kuma ka ci ka sha ka sai gero ka sai miya ka sai aron maji da sora babu sura kenan su suran wacce sadaku da biku da amwalim suna sadaka da suran dukiyarsu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu suwa wanda sai kai kana talaka alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiqun kuma ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi sai ku hakuri ku dauki wannan abubuwan kuma ku rika sadaka da shi sai ce inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaka inna bi kulli dukkan tasbihi cewa subhanallah subhanallah yawan cewa subhanallah shi ma yana matsayin sadaka wa tahmid yawan cewa walhamdulillah walhamdulillah shi ma sadaka ne wa budi ahadukum sadaka da kuma jima'i ɗayan ku da zai yi jima'i da matar shi shi ma sadaka ne shine budi ahadukum sadaka jima'in ɗayan ku da matar shi shi ma sadaka ne kila sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fi shahawati sadaka mutum yanzu ya biya shahawar shi kuma ya samu sadaka kala sai annabi ya ce lawudi abil harami da yaje yayi jima'in nan a cikin haram alaysa kana alaihi wuzurun ba la ba zunubi ba zai doka suka ce eh to yace to zalika haka ne iza wada hafil halali idan yayi jima'i da matar shi ta sunna kana lahu ajru to shi ba da lada sadaka zai samu kenan kaga wani abubuwan daga ai masu kudin ma to sai dai kawai Allah ne ya bibita wasu abu sa sashi kenan nan da zama gane mu muke roka wannan ruwaye tasbihi da hamidi yin jima'i da matakka yin jima'i da matakka karkashin shi malamai suka yi sharhi suka ce ina ne zaka samu lada an kai jima'i da matakka yace kasance ka kasance jima'in ba ka cutar da ita ba ka kasance kana yawan addu'a gurin jima'in ai da kai sunan jima'i Allahumma jannibna min ash-shaytan wa jannib shaytana ma razaqana ka kasance gurin jima'in da kana yi koda baka wani addu'a ba ka riga bismillah ka kasance kuma baka sadu da ita ba lokacin da take haira ko kuma ka ka sadu da ita da addubura ko ya kasance ba ka bayyana sirrin ta ko ta bayyana sirrin ka na mata ta kaza ce ta iya kaza ba su iya kaza ba abin da shi sirrin jima'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi tsananin azaba ran tashin kiyama wanda suke ballaza suke fadin sirrin matansu na gado kenan wannan sharadin ka kiyaye kenan kana da cikin lada a cikin jima'i mun gane sai ce babin babi na 116 imadatul aza kaudar da aza cuta imada kauda busar da dokewa aza cuta da in kaga cuta a hanya zuwa da kwal hanya zuwa gurin aiki hanya zuwa kasuwa ka gani wata kwalba wata kaya wani karge wani langa-langa da zata cucin mutum ko da ba musulmi ba in dai ta cuci ran musulmi a ka gani ka tsaya ka kaunar da shi shi ma sadaka ne sai ce قال حدثنا أبو عاصم أن عبان بن سمع سمعة أن أبي الوازع جابر أن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلوني على عمل kullani دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمي أمي أمط العذى عن طريق الناس
na 200 da na da 20 da wannan ruwaya ce bacin ta zo ana adab nufrat ta wato kuma a sayyid muslim yace hadathana asim malam asim ana ce mai dukhar an abana bin sam'ata an abi wazin jabir an abi burzat al-aslami an abi wa abi burzat al-aslami inda shine sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wanda abi burzat al-aslami kale yace kuntu nace ya rasulullahi ya manzon Allah dulni ka shiryar da ni ko kuma ka sa ni hanya ala amalin abusa wani aiki wanda in ka sa ni a hanya wannan aikin yudhilni jannata zai sanya ni aljanna kamar shi wannan sahabi wane aba abi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai mi kai gide ina ka sa ni hanya wani aiki wanda zai mi zai sanya ni aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai amidil aza an tariqin nas ka rika yawan kaudar da cuta ko kazamta daga hanyar mutane irin su kwalba su kaya abdiddi abinda zaka wuce zai cuci mutane ka gani kakkari na ga tsaya kai ne ka kawo da shi ko wani rami kaga wani zai fada sai ka zo ka sa alamar burki ko wani ya zo da gaba ka wuce ka ga ruwa kuma kaga wani mai bilo ka zo zaka wuce sai wani mai bilo ko mai mutane zai ka tsaya shi ka ce iya can gaba bai biyuwa to duk wannan sai ka ce ma da tsaya tsaya can gaba da ko rami zai biyuwa kowa sarki hanya to duk irin wannan shine amidil aza ka kaudar da cuta an tariqin nasu daga hanyar mutane kuma sai ka gane sai ce ma an tariqin nasu daga hanyar mutane bai cima an tarikin musulun ba kenan dukkan mutum ko da ba musulmi ne ba ka yi ne ka taimake shi akan wani abu ka kawar da wani abu wanda zai cuce shi ka samu lada wani hadisi muka ce ya zo a to a cikin sayil musulmi sai zo da sigai shi wannan abi barzata shi ne zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inni la adri la asa an tamdiya wa abqa ba'tika ya shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam albirta ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam ni ban sani ba watakila an tamdiya zakkara su wa abqa ba adika ni kuma in tsaya bar so bayan ka fa zawudini shay'an yanfa'uni bihi ba'daka ka bani guzurin wani abu wanda zai amfana da ni bayan ka shiwa shi a babur zagaya annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi ne ga mai kaza da kaza da kaza da kaza a cikin wannan abin da ya ga mai din sai ya ce amidil aza an tariqin nasi ka rika kaudar da kazamta cuta daga hanyar mutane mun gane kenan da abin da ya gani kwalba kaya rami dutse babban da ka iya ka kaudar wannan sadaka ne sai ya ce
قال حدثنا موسى قال حدثنا وحب عن سحيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له
yace hadisi na 200 da baiti ya zo na adabul mufrad wannan ruwaya ta zo a buhari ta zo a muslim ruwaya ce muttafiqun alaiha yace hadathana musa qala hadathana buhaib an suhail an abihi an abi hurairata abdurrahman bin sahar ad-dausi al-asaki an nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace marra rajulun muslimin bi shawqin wani mutum musulmi ya wucewa wata kaya ice kaya haka shan kaya fi tariki akan hanya ne zai wuce mutumin sai ga wata kaya a aji ita wannan kai kuma in wani zo ko yaro ko ya zai taka zai in zamanin ne ne zaka zo da bilan ko da iji ka taka me zaka yi to to da namiji ne wuce ga wannan kaya akan hanya faƙala sai namiji ya ce la'ami ɗan na haza shauka zan kauda ami ɗan na zan kauda ko zan gusa haza shauka wannan kai la ya duru rajulan musulman katta je ta cuci wani mutum musulmi wanda zai zo bayana wucewa bai ganta ba dalilin wannan fago fera la sai allah ya gafarta mai ya zo wucewa ne gabi? kaya a hijiya zan ɗoke wannan kai don ka wani musulmi ya takata ga musulun sai zo da sigai bai na mara julun yamshi fi tariki waje da shaukun fa'akarahu fashakarar labula namiji yana tafiya sai ya ga kaya fa'akarahu sai ya kauda ya yi gaba da ita yi mata haka sai allah ya gode mai ya gafarta mai ga wata ruwa ce ra'aitu rajulun ya takallabu fi jannati fi shajaratin kada a ha zaharar tariki kanat tu'zin nasa na ga wani namiji yana jujuyawa a cikin aljanna in ji Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi shajarati saboda wata kaya da ya kaudar da ita akan hanya kanat tu'zin nasa ta kasance kaina tana cutar da mutane yaro karami zai wuce ya taka mace da hijabi bata gani ba cikin niqabi ta taka kenan kai kuma da gani sai ka yi sai ka kauda ta kenan shi ba wannan koya mu wannan kananan abu ne ma'ruf zan mu rena shi ko da kana bisa inji ne kakka wuce igare ga tsaya ka doke ta kasa bulada ko da kana cikin mota ne kenan duk irin wani abu su ne suke taruwa su kasance ilal hasanati yuzibu da sayyiati kuma shi ne zai kasance sadaka a gare mu a gare mu kenan muka yi suke irin wani abubuwa ne masu kudin zasu yi mu ba mu yi ba kenan kaga dai ya سيجي
قال حدثنا موسى قال قال حدثنا هميدي عن واصل عن عن مح- نعم حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن أقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أس عن أبي الأسود الديلي ديلي نعم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضت علي, علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالهم أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مسائه أعمال في مساوئ أعمالها أن النخاعة في المسجد لا تدفن zaga tun daga ruwaya ta wannan imada kalmar imada kaudawa imada kaudawa gusadda tun da duk ta kuma kalmar ce ta komawa tun daga baba ma ce imadatul azabo ya ce la'ami dan na nan ma ce yumadu kaudawa gusarwa shine kalmar sai ya ce hadisi na nawa 230 ruwaya ce ita ma wannan ta 230 muslim ya hudu ta ruwaya ce sahihiya mafi yawan hadisan da suke cikin adab rufrat da sai haini da wannan wannan ma musulmi ya hudu yace hadathana Musa qala hadathana Mahdiyu Mahdiyu bin Maimun ake ce mai an wasil an Yahya bin Uqayl an Yahya bin Ya'mar an Abi Aswad ad-Dili wanda muka tare shi ko ya sunan shashahiliya to kuma na yana zuwa abi aswad ko kuma abi aswad abi aswad dili ko kuma abi aswad duwali an abi zarri kamar wacce ruwa daga abi zarri abi zarri ya sunan shi jundab bin junada qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah mai tsaya da abincin Allah ya ce uridat alayya amali ummati an bujurto mini ko kuma an gwada mini ayyukan al'ummata kamar tunan duniya a nan sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya gwada mai ayyukan al'ummashi hasanuha wa sayyi'uha aka gwada mana ayyukan al'ummata bai kyawanta da mummunata mun gane annabi ce an gwada mai uridat uridat alai a'mal ummati an gwada mini an gwada mini ayyukan da na kirki da na banza fawajattu sai na ga kuma ko kuma na samu fi mahasini a amaliha daga cikin masu kyawun masu kyawun ayyukan al'umma ta kenan ayyukan al'umma masu kyawun ai sallah azumi zakka sadaka taimakawa taimaka mara duka ba aiki alheri ne ba to shi ne aka gwada annabi dukkan ayyukan a na alheri kuma a gwada mai mummunan aiki shan giya cata zina zalimci duk wani aka nuna mai to shi ne ce fawajartu sai na samu ko na gani fi mahasin a amaliha da a cikin masu kyawar ayyukan al'ummata da kwai wani babban aiki anna aza cuta yumadu an dariki da zaka doki ta akan hanya kidan abin da ubangiji gwada annabi sallallahu alaihi wasallama na mafi kyawun al'umma annabi cuta a doki ta daga kan hanya ko da mota yake zaka wuce wata katan langalanga ko wani karye ko wani mai wanda dai kai katsin kaya kuma ka sa a ranka wani in yazo baya bai gani ba zai yi ka sauka daga inji ko daga mota ka kaudar da shi da niyya Allah baka lada ka samu lada sadaka ce kai ko da baka dauke shi malamai suka ce wanda yake ko suka ce malam a dauke wannan kenan ka share ka cikin ladan ku ina kana cikin mota ka zai kai yara ko ka sauka wuta ko gurin ba gurin da zaka tsaya ne ba sai ka tsako ne ka ce a dauke wannan da Allah ko yawo dauke wannan kenan ka share ka cikin ladan kenan yana daga cikin doke cuta da kan hanya yana daga cikin ayyuka kyautawa wajattu min masawi a amaliha kuma sai annabi ya ce kuma na samu daga cikin mummunan ayyukan al'ummata wanda na ba a so a yi su annuha'a fil masjidi la tudfan kaki a cikin masallaci to abin ne ba eh yanzu a cikin masallaci kawai ka ja ka kai kaki ka zo a cikin masallaci to wannan ba kyau ko da yake yanzu masallatan mu nagari ai da alhamdulillah ba wannan eh sai sai a karkara eh kamar kaki ta wannan wasu malamai suka ce ta wannan dan abin da ake ajiyewa a masallaci ana kaki a shi shi ma wasu malamai sun ce ba a yi shi eh ko kwanko tun da ai abubuwa ne daga kwankwan nan da ake ajiyewa a yi kaki kana iya ɗaukar wata cuta kenan wani ya zo ya kai ma kayi haka kayi ka iya ɗaukar wata cuta kenan kaga abu ne karami nan ko yanzu ba gani ba amma da karkara diya ki eh in kada mura ne wani abubuwan aka wani sai gaishe ya mahorki ne baka ba a wani eh to kaga ana kiyaye wannan yace annuha'a kaki tofi a masallaci kawai zai sa wannan wani sai ka ya tohara har sai ka ji ma wajen watsa yi wani dan wanda ya shirka sai ya tohara wannan kaga wannan babu kyau shine ce nuha'a kenan da wannan shi musulunci addini da yake kira da tsafta da kiyaye lafiya kenan abin da ake so a su can zamanin su ai masallatai ba irin namu ne ba cikin masalatai su mine ne ƙasa ne kenan su macin da suke yi rufe dai a cikin masalatai a dora ka yi ka tono ka binne su a can ne dai ka yi ramin ka tono ka yi ramin ka yi toha ka binne ko da ta kama ka a cikin masalatai su wai da su haka amma dai ka yi kaka watsa ta cikin katanga ba ta a kwalba ma wasu malamai suka ce na kwalba ma wannan an tunkura abu da ake ajiya cikin masallaci ko an su malamai su ce shi ba ba shi kyau kuma muka doka a bangaren sante ba bai da kyau tunda ka toha na toha kila zaka ja wani mura ko me daga nan sai a doka kenan kuma duk abinda a ka'idar sante zai janyo wani abubuwa a musulunci ba shi kenan inda toha ka toha kana da mura ka fara toha ne dogo kwalban ne ma na toha kila ija sinadarin to cuta dai kawai ba wannan ba cuta shi dai kawai ba kyau kenan kaki kenan nan ya faɗa abu da daga cikin abubuwa masu kyawu da aka gwada annabi sallallahu alaihi wasallam na al'umma shi ce doke azabta akan hanya cuta aza cuta irin su kwalba kaya mudubi dutse kato babban rami ruwa ya cika unguwar za a wuce duk wannan ka kauda ko ka gaya mutum ka yabi wannan kuma sai ce kuma daga cikin mummunan aiki na al'umma ta da aguda min kaki a cikin masallaci kai baka binne mai cikin katanga to si uruddu alayya uridat an an bujurto min ko kuma a amalu ummati ayyukan hasanuha wa sayyuha kyaukyawanta da fawajattu fi mahasini a amaliha sai na gani a cikin kyaukyawan ayyukanta anna aza cuta yumadu da za a kautar da ita an tariki daga hanyar mutane wa wajattu min masawi a amaliya kuma aka naga daga cikin mummunan aikin al'ummata kaki da ake yi a cikin masallaci ba a birniwa ana cikin sauka tsoha bakin sai ce babul babe na 117 ƙaunul ma'aruf faɗa ta alheri a can baya mai a amalin aiki na alheri ko to nan kuma ƙaunul ma'arufun faɗa daga baki mutum ko ba ka bashi ba ko ba ka mai baran da ɗin sarbis ko ya tambaye ka wani abu ka mai ba ko ya tambaye ka wani abu ka mai faɗa ta baki tausassa shi ma sadaka ne kuma sai ya ce
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن عباس الحمداني أنا عدي بن ثابت أنا عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة to wannan ruwaya tun mita a can baya ruwaya ce ce hadasana bishir bin muhammadin ahabanna abdullahi kala ahabanna abdujabbar bin abbas alhamdani an azi bin sabit an abdullahi bin yazid alhadimi shi wannan ya ce kara rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma'rufun dukkan aikin alheri kullu ta gama shamila dukkan kenan dukkan wani abu na alheri da mutum da zai sadaka sadaka ne walau an talka a haka bai wajen alakin a wata ruwaya ko da ka sakawa mutum huska shi ma sadaka ne kenan shi aikin alheri abin da ke nuna wani hadisin bayyana mai karami na zo ina wuce wani zai wuce ce da Allah ina ne gidan wani ka ce ga yana zan ga wata kwalba ga tana in na bari wani zai taka ta kawo da ita kenan dukkan ma'arufi duk abin alheri da zaka yi mutum sadaka ne sai ce
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنه كانت فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة to wannan ruwa da zama karanta ta labana annabi sallallahu alaihi wasallam ne da matar shi ta farko sayyida Khadijatul Kubriya annabi sallallahu alaihi wasallam matar shi ta farko aje ce Khadijatul Khadijatul Kubriya a duka matan a duka mata annabi sallallahu Khadijatu bintu Rasulullah waili a duka mata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mata nawa aura sha
sha amma dai wanda suka tara tare ne ya mutu wata warfiya an 90 guda tare ya bari aure annabi sallallahu alaihi wasallam aure ne na tausayi an kashe mijinki gurin yaki ya rabo ki ba irin aure ne ba namu na shawa dan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka bari kawai ke huce hudin nan amma dai mu ban mu iya kowa hudi ne bakin mu shi ma annabi aure ne na tausayi na kaza na kaza da wannan kalli rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukka matan shi ba wanda ya doka akan doki budurwa sai daya wace Aisha ummul mu'minina ita ce kai ya doka akan budurwa tana wannan amma dai sauran duka ko an sun yi shi ne ma wa an suka zawa an suka za haka ne akai aure ne na tausayi kenan shi ne nake ba mu labarin Khadija ita Khadija ita ce wadda ta taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama kamma a bashi annabci lokacin da ta ji shi mutum ne amini ne mai gaskiya ne mai kaza ne ko ta kira shi ta bashi dukiya mai kudi ce a garin makka yalki babban gida ce mai kudi ta bashi dukiya yake zuwa yana mata kasuwanci zuwa sham cd ta yanzu in ya je da ana cutarta shi annabi yana samari ya je sai mata kasuwanci ya zo mata da riba mai yawa dalilin wannan hatta aika tana son shi ita ta hudu bashi da kanta aka yarda ya aure ta a wata ruwa a ce yana da shekara 25 shi ita tana da 40 wata ruwa a ce 30 gari ta wallahu ta'ala ala shi dai mai hikima da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure khadija mai hikima a wannan hikima a wannan dan ta kasance mai uwa mata ya ai mace duwar da hika shekaru ta hika experience in rayuwa kenan ita kamar yanzu inda Aisha ne aure a farkon nan ai abin ba ta bashi gori tun da yarinya ce kenan kamar Hadija yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo daga kogan kira da yazo mata yana yana zamiluni zamiluni ai ta ce ne ina ka basu tu tabewa ha abada innaka la tasilu rahima wa kaza wa kaza kai mutum ne kana sadar da zumunci kana kaza kana kaza kana kaza idan irin ku ba su saduwa turin kaga dan babban mace ce ije zo mata in karama ce ba to wallahi ta'ala alako to kaga shi da kenan ta kasance mai uwa ta kasance mai mata ta kasance mai kanwa ya kasance duka diyan annabi sallallahu alaihi wasallam diyanta ne banda ibrahim diyan annabi sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne guda bakwai wala hu sab'atu auladin yana da diya guda dawa-dawa abdullahi a da hadiza ta kuzana ibrahim a ɗiyan shi mai sunan ibrahim shi ne ba ɗan khadija ba shi ibrahim sunan oshi mariya talikin ɗiya kenan guda shi da ɗiyan to kuzana na hadiza alkasim a matan zamara alkasim abdallah abdallah alkasim su kaɗai ne mazan to ku je matan fadima zainab rukayya umu kulsum mun gane fadima zainabu rukayya umu kulsum kuma da maza abdullahi da alkasum da kuma na bakwai ibrahimu dan mariyatul ibdiya kenan sha annabi sallallahu alaihi wasallama duka matan shi guda ɗiyan shi guda amma dai duka da an nuna mu darasi duka rasuwa suka yi sai daya ta rayu bayan bayan mutuwa shi ita ce wa ita ce fadimatu mata aliyu bin abi dalibi uwa hassan da husaini ita ce ta yi rayuwa har bayan mutuwai annabi da mafiyar mataɗiyan annabi musamman mazan alkasim da ibrahim da waye matu sigarar sun mutu suna yara wanda aka wa aure matan ne wanda Usman bin Affan ya aure Usman bin Affan ya aure guda biyu ya aure wa dawa Zainab da Ruqayya da ya aure ta farkon ta mutu kuma ya aure ta biyun ta rasu ita ma annabi ya ce da kai ta uku da an baka ana gama ko sai mun bayani ana gama ya ana auren ya da kanwa eh wa an tajma ubayda utaini illa ma qad salafa kamar baka jerawa tsakankanin ya da kanwa sai dai makar salafa me makar salafa in ɗaya ta mutu ka aure ɗaya hasaki ko ka saki ɗaya ka auro a shara hasaki kada iya sakin kada a ana wannan kakanninmu da ana wannan yanzu duniya da ce bai amma dai a kakanninmu da ana yi ni na gani ma da idona na gani a kakanninmu na wuna kamar a gida ai da auren mu duniya tana zamne aiki ya ta wajen wani ne a gama ta ita na wajen wani yanzu da duniya ya a hankali ko to a lokacin ai ana iya baka ya ko a baka kanwa ku kasa zama ko rabu kenan sai a baka iya ko kanwa shi ka jera su ne ba ai amma dai kana iya sakin kana iya sakin ya a baka kanwa ko kuma ka isa kin kanwa a baka ya kaga masu ne ba to to shi adam sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza utiya bi shay'in idan aka kame wani abu annabi bai cin sadaka nan da yace idza utiya bi shay'in idan aka kame wani abu kenan kado hadiya sai kyauta kama annaba su ba su cin sadaka sai dai kyauta kenan iza utiya bi shay'in idan aka kame wani abu ya kulu sai ya ce izhabu bihi ila fulanata ku kaiwa wance fulana ku kaiwa wance fa inna ha kanat sadiqatul khadija domin ta kasance gora khadija ce izhabu bihi ila baiti fulana ku kai shi gidan wance fa inna ha kanat tuhibbul khadija ita ta kasance tana san khadija kenan me zaka gane a wannan ruwaya kaulan ma'rufan fada ta kirki da kuma ka zama to a rayuwarka kullum duk wanda kai zaman alkhairi da su matanka uwayenka innaka babanka ko sun mutu ka kyautatawa abokan su sadaka ne uwayenka in sun mutu kenan duk wanda ka san babanka yana tare da shi ko wanda mamaka tana tare da ita ko kuma matarka ma in ta rigaye ka ta barka duk wanda ka san gora matarka ce ka yi ka kyautatawa kenan wannan duk shi ma menene sadaka ne kenan ita sadaka alheri in yawa zo shine duniya take zama lahiya da kamar duniyar da alheri yawa za a bakunan mutane duniyar yanzu kuma sharri yawa za a bakunan in sahiya ta yi a duniyar da sai dai ka ji an wa wannan kyauta an biya wannan sadaki wannan an mai kyauta wannan ya yada kuɗi da yawa amma dai wani ban Allah ya samo ya kame wannan ya taimaka wa ne wani ya saya wani gida wani ya yi kaza wani ya yi kaza yanzu kuma in sahiya ta yi sai dai ka ji an yi a taktan an kashe wannan an sace motan wane an jira katanga an ɗauki wane an wane ya ɓace wane ya ɓace kawulin ma'arufin babu shi shi da duniya auna gari duk babu can baya kawai kullum ka ji a yi wane ya kyauta wane yan sai dai ka ji an sace motan an ɗauke kuɗin maimakin can da an ɗauke sarulai can kuma sai ka ji kai wane ji kaɗiriya da a kasuwa wani ba Allah samu ya kame wani ya da kajin shi wani ya kame wani ya yi kaza wani ya kame yin sai zama to o kwantarar ɗin wannan sai ƙarshen duniya ke sai a hankali illa ma rahimu rabuka sai hadisi ɗaya da baban ƙarshe shi ma irin shi ne ƙara na biyu kun annabi ko yace kullu ma'rufun sadaqatun dukkan aikin alheri sadaka ne yana abin da zamu gane ana dukkan aikin alheri kan mu rena aiki alheri musamman duniya da ta yanzu kullun laifi muke cikin laifi muke kenan wannan aiki alheri da muke kanana su ne su zama tocan innal hasanatu yuzhibuna sayyi'ati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk da fata abinda muka karanta Allah ba mu dadan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana